ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين دقوق وطن شوال إجراء النبي عليه الصلاة والسلام دبودايا دادري هدو da arba'in da shidda wanda ya dace da ashirin da ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin jalawul afham fi salati wa salami ala khairil anam alayhi salatu wa salam wannan shine karatunmu na talatin da biyu ko malam ya ce wallabi yi kalu fi illatihi wallahu alam abinda za a fada a cikin mafarin haka sani na wurin Allah subhanahu wata'ala annan lama ta kunu lilfa'il ita lamu tana kasancewa ta fa'ilci filmana a cikin ma'ana nahu ƙaunika kamar irin faɗarka da za ka cewa liman hadal fi'ilu wannan aikin nawa ne ne kaga nan lamu ta wace ce ta bayan ce ta mai aiki ce liman hadal fi'lu wannan aikin nawa ne ne ma'ana ya aikata wannan aikin wa taqulu ni zaidin sai ka ce wannan aikin na zaidu ne ko kaga lamu ta zama tawa wa tati bil lam sai ka zo da lam wa amma ila amma ita ila fatakunu lil maf'uli fil ma'na tana kasancewa ta maf'uli ce wanda aka yi aiki akan shi a cikin ma'ana li'annahu yaqul domin yana cewa ila man yasilu hadha al-fi'l ya zuwa wanda wannan aikin zai je wurin shi ko kuma ila man yasilu hadal filu wannan aikin wurin wa za ya tafiya kaga tambaya ce ko wa taqulu sai ka ce ila zaidin ya zuwa zaidu muna ganewa ko kuma ne yace wa sirru dalika sirrin wannan anna lama fil asli lalle ita lama a cikin asli lil milki tana zuwa ne domin mallaka shine milk ba mulk ba la mimin kasra ake mishi lil milk domin mallaka kamar alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah alhamdu lillahi godiya ta Allah ce shi kadai wannan ana ce mata lamul milk ba mulku ba mulki sarauta kenan shugabanci jagoranci shine al-mulk تبارك الذي بيده الملك وملك دبن ملك دبن ملك شيني ملكة ملك كما شيني سلوتا أو الاختصاص ko kuma lamu tana zuwa domin ikhtisas keɓantuwa da abu naka ne kai kadai ba ka da abokin tarayya cikin mutane game da wannan abu والإستحقاق كما لا متنازوا دومن تنتنتا abin naka ne saboda mi saboda ka cancance shi wal mulku ko wal milku wal istiqaq mallaka da kuma cancanta innama yastahiquhu al fa'ilu mai aiki yana cancanta shine alladhi yamlik wanda yake mallaka wa yastahiqu wanda yake cancanta mana da mallaka da cancanta wanda yake da su shi yake cancanta da mallaka su ko kamar kudinka naka ne kamar suturar jikinka da hularka da gilashinka da wayanka da takalmanka da abin hawanka duka nawa ne ne naka ne ba ka da abokin tarayya da shi a cikin mutane ba wanda yake ma tarayya da wannan abin naka ne kai kadai yawa amma idan kana gidan haya akwai magewaya ɗakin ka inda kake haya naka ne magewaya ba takuci in magewaya ɗaya ce cikin gidan to takuci ba taka bace amma ɗakin ka wanda kake biyan haya naka ne yawwa babu wanda yake da haƙƙi babu wanda yake da daman ya shigo ɗakin ka kamar magana ya ce a ai ai gidan haya ne ai ni ma ina biyan kuɗi zai ya gaya ma haka ke a tashi ka bar man daki domin mai biya nake kai ma ga dakin ka can biya kake mai kawo ka daki na amma magewa ya baka da inci yawa in mutum ya shiga magewa ya awa daya baka da incin ka kore shi sai ya awa dai sai ya yi wanka da kyau ya yi guga kaushi ya abubuwa ba da za ta rike a shi ma yana da haƙi kamar yadda kana da haƙi a ciki wa ila ita kuma ila lilintihai lintihai gaya ana amfani da ita ne domin ƙarshen makura intihai shine ƙarshe algaya kuma shine makura ƙarshen ƙarshe kenan da algaya da lintihai duk ma nasu da dinne haya ne duk ƙarshe ne walil ghayati muntaha ko wal ghayatu muntaha makura kuma ita ce ƙarshe muntaha ma ya kawiyar filu mana shi ne abinda aiki yake hukuntawa ko yake ɗauke da shi fahiya bil maf'uli al yaku saboda haka ita ila idan aka hana ta da fayil to ta yi dacewa da bi maf'uli li'annahu domin shi maf'uli tamamu muqtabal fi'li shine cikan ƙarshen aiki ومن التعجب ما لن يتي yana daga cikin abun mamaki min fi'lil maf'ul daga fi'lin maf'uli qawlu ka'b ibn zuhayr maganan ka'b dan zuhayr ka'b dan zuhayr wani mawaki ne daga cikin mawaka na da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya fara yin waƙar da ake ci mata alburda da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya gane shi ya kashe shi saboda yayi batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko a kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi da rai ya kashe shi ko kuma duk wanda ya gane shi ya kashe shi ya kashe banza to shine rugo da gudu wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da baban shi Zuhairu duk mawaka ne mawaka irin na gargajiya mawakan baka ba ba ganga gare su ba da baki suke wakokin su hukwacin sa yana da diwani fala huwa akhwafu indi id ukallimu wa qila innaka mahbusun wa maqtul yace falahwa falahwa wannan luga ce ta huwa ana cewa falahuwa kuma ana cewa falahwa muna ganewa ko ana cewa lahya ana cewa lahiya ana cewa wahuwa ana cewa wahwa wahiya wahya ke za a rubutun a rubutun abin nan bugun zazariya rubuta alkur'ani za ka ga makiyatun ba wahiya bane aiko makiyatun wahaya awon mi ke gare shi sauri ke gare sama ba wasali kasa ba wahaya makiyatun madaniyatun wahaya ana cewa wahaya kuma ana cewa wahiya kuma tana daga cikin kirawoyi guda bakwai cikin alkur'ani din da lahiya ta zo da lahuwa da wahuwa da fahuwa akwai masu karantawa fahwa wahya lahya lahwa to shine ne yake cewa falahwa lalle shi akhwafa indi shine mafi tsoro a wuri na in ukallimuhu lokacin da nake mashi magana wakila innaka mahbusun kuma aka ce lalle kai abin tsarewa ne wa maqtulun kuma abin kashewa ne min baygamin min barra'il usli nakhdaruhu min baygamin daga ainihin baygam suna ne na abin nan na zaki suna daga cikin sunayen zaki ana ce mai zaikam da larabci min barra'il usli daga cututtukan zakuna al-usli jami ne na mi asad ana so a jami sai a ce usli jami'ul qilla dan kadan ɗan zakuna ɗan kadan idan su da yawa kuma sai a ce usud masdaruhu ma'ana maɓoyin shi malaban shi makwancin shi ببطن أتكن كويس أثر غيل دونه غيل فتلوى تاي تنتبه كما باين شي وتفتلوى كما غيل شيني فتلوى منا غاني وكو فأخوف هنا مالا يا كاوانن ne domin ya nuna maka yana daga cikin ta'ajjubi ma'ana filin ta'ajjub daga filin mi filin maf'ul shine ce fa akhwaf huna akhwaf da yace fa lahuwa akhwaf min khifa an dogo shi ne daga khifa an ji tsoro la min khafa ba an dogo shi ne daga khafa ya ji tsoro ba in ka dogo shi daga khafa kenan ta'ajjub ya zama to daga mi filin fa'il ko khafa ya ji tsoro kaga wa ji tsoro wani ne shine fa'il din amma ka ce an ji tsoro idan mai maf'uli kenan wa huwa nadhiru kuma malam yace shi yana kama da kalma ahmad min humida ahmadu mabi yabo humida an yabe shi ko Ahmadu mafi yabo to an dogo shi ne daga Hamada. Mahmudu kuma an dogo shi ne daga Humida an yabe shi. Wannan karatu ne mai sauki, mai saukin abin nan amma in mutum yana da harsashen karatun larabci. Yanzu nan ko ka gane fassarar to ma'ana kuma sai ta goyi gare. Ka su'ila kamar su'ila. lamin hamida ba an dogo shi ne daga hamida ba da alima kamar ya sani ta ƙulu ma a jannahu min junna ma a jannahu babu abin da yi shi zama mahaukaci an dogo shi ne daga min junna an haukatar da shi ba huwa majinunin saboda haka shi abin haukatarwa ne amma da hausa mutane ke mahaukaci da larabci majnun ana nihin wanda aka haukata amma mu da wasu mu ce mahaukaci kamar shi ne da kanshi ya haukace amma su wurin larabawa wanda aka haukata shi ne manishi ƙalal basar yuna malaman basura suke cewa za kulluhu shaq to a wurinsu wannan duka ya saba ma ka'ida shi ne shaq ya fita daga ka'ida la yu'awwalu alaihi ba a dogara a kai shi Bana da waɗannan abubuwan da aka zanu su a wurinsu ba daidai ba ne muna gane wa ko da kasan malaman fiqh na sabani aka su ma malaman nahu suke sabani qala al-akharuna waɗansu malaman kuma sai suka ce na larabci hadha qad kathura fi kalamihim jiddan wannan ya yawaita a cikin maganar su kware da gaske yana da yawa sosai cikin maganar larabawa wa hamluhu ala shudud daukan wannan akan cewa ya saba maka'ida ghairu jaizin bi halitta ba ba daidai bane li anna shaza saboda abin da ya saba maka'ida ma khalafa istimalahu shine abin da ya saba ma yadda larabawa suke amfani da kalmomin wa muttaridu wa muttarida kalami kuma shine wanda ya saba ma tahiyar zancansu su wanda zancensu haka sun saba yi da yawa suna magana magana shine mutarif wa da ghairu mukhalifin lidhalika shi kuma wannan ba mai sabawa bane ga wancan qalu suka ce wa amma taqdirukum amma qaddara wa ku luzumal fi'li lazumta fi'li wa naqlahu da kuma cirata shi ila bina'i fa'ula al-madmum fa'ula wanda yake madmum ne kuna gane wa fa'ula kamar karuma yayi karamci al-madmum wanda yake da dhamman ayn ainin shi ta fa'ula me ke gare ta mamma wa mimma la yusaidu alaihi dalilin suka ce to yana daga cikin abin da wani dalili baya goyon bayan shi bai taimakawa ce mana ba ku da dalili faɗan wannan laraba dai da suke ta rikici tsakaninsu wa amma ma tamassaktum bihi amma abin da kuka yi riko da shi min at-ta'diyati bil hamza na ta'diya da hamza walaisa kama zakartum suka ce ba wai kamar yadda kuka faɗa bane ba haka nan bane san ma jarara su musu wala amnatu huna laysat litadiya suka ce hamza a nan wurin ba ta tadiya bace tadiya shine a yi amfani da hamza fi'ili ya tashi aiki ya tashi daga tsayawa wuri guda zuwa gaba kamar kharaja in ana so fi'ilin kharaja a dauke shi an hitar da abu sai a sa hamza a ce akhraja ko akhraja lakum min al-ard ya fitar ba ya hita ba ya fitar ya sa wani ya fita ke da kala ya shiga adkhala ya shigo mana ya dauko wani abu ya shigo da shi ba shi ya shigo ba wani abu ya ko ya sa mutane ko kuma ya sa wani abu sai ayi amfani da haka qara ya karanta aqra ya karantar alima ya sani a alama ya sanar ɗarɗin hamza ake sawa ko? gina suka ce yarwar na hamzan ba ta tariya ba ce wa inna ma hiya lidalalati alama na ta'ajjubi wa tafdili a ita an zo da ita ne domin nuni akan ma'ana ta ta'ajjubi yin mamaki wa tafdili da kuma fifitawa ka alifi fa'ilin wa mimi maf'ulin kamar yadda ka san alif ta fa'il oh fa'il kalmar fa'il akwai alif ga yanan bayan fa'u ko ba haka ba kharij qari ba ana sa alif batu da kuma mimu ta maf'ul mabruk bayanan maf'ul da mimu nan wa ta'il ifti'al da kuma ta'il ifti'al wal mutawa'a da kuma ta'u ta mitan mutawa'a shi ne ta ƙatala ƙataltuhu fa ta ƙatala na neme shi fada to sai kama aka yi faɗin shi ne mafawa sa'adtuhu fa ta sa'ada na nemi taimakon shi sai ya kama ya taimaka awantuhu fa ta awana na nemi kamawa shi sai ya kama shagi ita ke ce ma tawul mafawa ونوى هذا مكمن تنت من الحروف daga cikin harfa التي تلحق الفيل الثلاثيه wanda take shiga cikin fi'ili mai kalma guda uku ya harfa guda uku li bayani ma lahiqahu saboda bayanin abin da riske shi min ziyadati na kari ala mujarrad madlulihi abu tsantsan abin da yake nunawa bala huwa sababul jalibu wannan shine dalilin da ya jawo ya kawo li hadal fi'li wannan hadal alif wannan alif din la mujarradu tadiyatil fili ba wai tsantsan ƙetarawan fili bane da an zo da ita ne domin wannan ma'ana kawai domin a nuna mi ta'ajjud domin a nuna tafmil qalu suka ce wallazi yadullu ala hada abin da yake nuni akan wannan annal fil alladhi yu'adda bil hamzi lalle filin da ake ƙetara shi da hamza yajuzu an yu'adda ya halitta ƙetara shi bi harfil jar darabin jarra وبالتضعيف كما يا هلتا اكيد لا شيء ده عربينا تضعيف لنكوا قرفه فيلي كده تقول اجلست زيدا وجلسته اجلست زيدا ناتي ما زيد ya zauna na zaunar da zaid in kana so kuma sai ka ce mi jallastu na zaunar da shi jallasa tajlis kuma kana cewa wajalastu bihi na zauna da shi kaga na an zo da harafin jarra wa aqamtuhu wa qawwamtuhu wa qumtu bihi kai cewa aqamtuhu na tsaya na tsaida shi tsaye ko kuma ka ce qawwamtuhu na tada shi tsaye in kuma kana so sai ka ce wa qumtu bihi na yi tsaye da shi na tashi da shi kuna ganewa ko wa anamtuhu kuma kana cewa na sanya shi bacci anamtuhu anama yunimu inamatan wa nawwamtuhu in kuma ka so sai ka zo da shadda ka ce nawwamtuhu na sa shi bacci wa nimtu bihi ko kuma ka ce na yi bacci da shi wani bayar zalika da ire-iren waɗannan wa huna la yaqumu maqam al-hamzati ghayru wa mala yace to a nan wurin wani hamza baya ya tsayawa wurin hamza wa batala an takuna litadiya kenan kaga ya lalace a ce an zo da ita ne domin tadiya asani na biyu anna tujami'u bai at-ta'diyati lalle ita hamza tana wato tarayya da ba'u ta tadiya wa taqulu ukarrim bihi ko ukrim bihi wa uhsin bihi ko akrim bihi wa ahsin bihi akrim bihi kuna gane ku akrim bihi kai mamaki da shi kai kai mamakin girman shi wa ahsin bihi sa'annan kuma kan kamar da Allah ya ce absir bihim wa asmi' bihim aidan biyun din da ba a ƙara faɗi ba abusir bihi wa asmi to shi ne na mamaki ne ba umarni ne ake ba da ba wal ma'ana ma a karama humanin shi ne kai wani akwai karamci wani ka wani ba dai kyauta ba to laraba sai su ce akrim bihi kada ba kai larabci ban ka sai ka ce ka ce ka ga girman shi umarni kake ba da su kuma suna mamaki babu wanda ya kai girman wannan mutumin wa ma ahsanahu kuma babu abin da ya kai kyan wannan mutumin ko wannan abin wal filu la tujma alai baina muaddiyaini ma'an shi fili ba hada mai tsakanin muaddiyai guda biyu masu tsallakawa guda biyu ba ɗaya ake azama shi to kuma nan ga sun gamu guda biyu akrim bihi wa sin bihi kaga ita babu din bihi bihi din nan ita ce tariya din amma wannan hamza ta farko ba ta tariya ba ce asalisu dalili na uku annabi ya kuluna suna cewa na afa zaidan lidrahim babu wanda ya kai zaidu ba da dirhamomi kyauta wa ma aksahu lithiyabi kuma babu wanda ya kai zaidu sanya kaya sa tubabi وهذا من باب من أعطى وكسد تادية المتعدي وأن عنده قشن إذا أعطى يا بادا na gane wako babu wanda ya kai shi bada wa wanda ya kai shi sanya sifati almutadi wala yasihu taqdiru naqlihi ila atwa wato malam yace bi halitta kaddara shi ba a kaddara dauko shi daga atwa akwa shi ne mi badawa miƙawa kuna gani no idza tanawala idan ya mika abu da aka ce ma a'ta zaidan lidrahi ba ana nihin zaid ya kowa miƙawa ba nan kyauta ce ake magana ba miƙawa ba saboda ba kowane abu ne in ka miƙa ba zai zama kyauta ka bada ba ko akwai wani wanda za a ce ba miko mana abu ka miƙa mashi kyauta ka bashi da Allah ga waya tare miko mana in ka miƙa mai ka bashi kyauta ke ka miƙa mashi kayan shi ne ka miƙa mashi to shine malam yace ba daga ako aka dauko shi ba thumma udkhilat alayhi hamzatu tadiya sa'annan aka shigar da hamzatu tadiya akan shi kama ta'awwalahu babuhum kamar yanda sashen su ya fassara shi li fasadil ma'ana saboda lalacewar ma'ana فإن التعجب domin ta'ajjub innama waqa min ita'ihi ya fado ne daga ita'ihi ba da washi lamin aqwihi ba wai daga mika washi ba wa huwa tanawulu fi nabi shine mikawa wal hamzatu fi hamzatu ta'ajjub hamza a cikin shi hamza ce ta ta'ajjub wa tafdil da kuma fifitawa wa huzifat hamzatuhu allati fi fili kuma sai aka shafe hamzar shi wadda ke cikin fi'ilin shi wala yasuhu an yuqalu ya litadiya bi halitta ba a ce wannan hamza din ta tadiya bace ba qalu suka ce wa amma qaulukum amma magana ku da kuka ce idza uddiya idan aka yi tadiya shi ma'ana idan aka tsallaka shi billam da lam fi qaulihim ko innahu uddiya billam ko cewa lalle shi an tsallaka shi da lam bi qawli a cikin maganar su ma abrabahu li zaid ma abrabahu li zaid babu wanda ya kai shi bugun zaid walaula annahu in ba dan cewa ba lazimul lima uddiya bil lam me lazimta ne ga abinda aka tsallaka shi da lam fa hadha laysa kama zakartum wannan bai kasance ba kamar yadda kuka faɗa ba min luzumil fili na luzumta fili ba wa inna ma huwa taqwiyatul lahu karfafawa ce gare shi lamma da'ufa biman ihi min as-sarf yayin da ko lamma da'ifa lokacin da aka karfafa shi biman ihi min as-sarf saboda ana shi daga juyawa wana baya daukan baya daukan wasulla kaman tanwini ko kuma kasra والزم طريقة واحدا كما يلزم تانيا ديا خرج عن سنن الأفعال سيترك قائلون في للك وضيف عن مقتضاه فقوي باللام sannan kuma aka karbabe shi daga abin da yake dauke da shi sai yayi karfi da lam wa hada kama yuqawwa bil lam wannan kamar yadda ka sani ana karfafa shi da lam ne idza taqaddama ma'muluhu alayhi idan wanda aka yi aikin akan shi ya gabace mai aikin wa salalahu bi ta'khurihi kuma ya faru gare shi da jinkirin shi nau'u wahnin wani nau'i na rauni jabaruhu billam to sai su karfafe shi da mi da lam kama qala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wataala ce in kuntum lirru'ya tabru in kun kasance kuna fassarawa ga mafalki muna ganewa ku? Daga an karfafa wannan da ni, galam, asalin shi in kuntum ta'aburunar ru'ya, ta'aburunar ru'ya, kuna fassara mafarki amma sai aka ce lin ru'ya, sai aka zo da mi aka zo da lam, wa kama yi kawwa bin lami kuma kama yana ake karfafa shi da lam, idan ka yana su mafa'ilin idan ya kasance sunan fa'ili, kama ta ƙulu kamar yadda za ka cewa ana muhibbul laka ni mai so ne gare ka wa mukrimul li zaidin wa nahwi kuma ni mai girmamawa ne ga zaidu da kuma abin da ya kama da shi falamma ba ba da fili yayin da wannan filin ya rauni bi mani min sarf saboda ana shi daga canzawa qawiya billah ko qawiya billah sai ka karfafi shi da lam هذا المذهب هو الراجح ما لا يتي wannan mazhaba ita ce mai rinjaye kama tsarahu kamar yadda kake ganin shi wallahu alam wannan dai karatu ne mai nauyi wallar je malam yace bari mu koma ila al-maqsud zuwa abinda ake nufi wa wa annahu sallallahu alaihi wa sallam shine cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama summiya muhammadan an kira shi da sunan muhammadu wa ahmad kuma an kira shi da sunan ahmad li'annahu yuhmadu akthar mimma yuhmadu ghayruhu saboda ana yaban shi fiye da yadda ake yaban wani shi wa afdalu ma yuhmadu ghayruhu sannan kuma ana yaban shi mafifici ga yadda ake yaban wani shi fiye da yadda ake yaban wani wal ismani sunayen guda biyu da Ahmad da Muhammad waƙi'ani alal maf'uli dukkansu sun faɗo ne akan maf'uli shine wa wanda ake yabo wanda aka fi yabo muna gane ma wa hadha huwa al-mukhtar wannan shine zababban magana kuna gane wa ku ma'ana da Muhammad da Ahmad dukkansu waɗanda ake yabo ne kenan ba shi ke yi ba yi mashaki shayabo ne Allah na yaban shi mala'iku na yaban shi mutane ma na yaban shi kuma babu wani halitta da aka fi yabo kamar manzo Allah kaga dai duk shi yi mashi ne yake ba shi ke yi ba saboda haka shi sunan shi na Ahmad ana nufin wanda aka fi yabo ba ana nufin wanda ya fi kowa yabo ba haka nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam an fi yaban shi kuma ya fi kowa yabo bi yabanka ga Allah manzo Allah na gabanka sallallahu alaihi wasallam وذلك أبلغ في مده wannan shine mafi kai matuka a cikin yaban shi watan mu mana kuma shine mafi cikan mana walau urida bihi mana alfa'il da an nufi ma'anan aiki da shi ma'anan mai aiki da shi la summiyal hammada da an kira shi da suna hammad mai yawan yabo kenan kuna ganewa in aka ce hammad to shine mai yawan yabo to ba kira shi da wannan sunan ba hammad ka taba jin mai suna Hamad Hamad a Hausawa ana cikin Hausawa mutu lama suna ne na larabawa yi da jajjaye Hamad wa ɗan shi ta san kayan gaji sai an dade Hamad tsohon suna ne kuma ya daɗe cikin larabawa cikin malaman hadisi akwai hamadu da yawa hamadu bin zaid hamadu bin salama da suna suna da dama manyan malamai da ci na hadisi hamad to ba haushe aka samun hamad ba ta cewa ga hamad da an gani shi rubuta hamad za a cewa hamad to da da turanci za a rubuta shi kuma bature baya da shadda sai ce hamad Hamad Hamad ko bi kai ba ba ta karantawa Hamad zai ce saboda shi wanda ya rubuta bai san sai an yi katari yana karatun addini to ya san da ya ga abin nan saboda ga ka'idar su bature ma ba ba a MB ba hada sauri guda dai ta isa yi ta suna dai to kaga suna in kana karatu addini to ka san shadda kenan haka kaga ce Hamad wanda bai sani ba ce Hamad وهو كثير الحمد شيني mai yawan yabo kama summiya muhammadan kama yadda aka kira shi da sunan muhammad wa huwa al-mahmud kathiran shine wanda aka yabo da yawa bainahu sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana akthar al-khalqi hamdan li rabbih ya kasance mafi yawan halitta yabo ga Allah subhanahu wataala walau kana ismuhu bi itibari al-fa'il da sunan shi ya kasance da lura da fa'ili ne لكان الأولى أن يسمى حمادا لا يكسنشي أبن دي بداتي وأكرا شد حماد ومحمد كما أن اسم أمته الحمادون كما ينك سنسونا لهم شسين الحمادون ما سيوا يبو حمادون جمع حمادين حمادون ما سيوا يبو وأيضا كما فإن الاسمين sunayen guda biyu innama shtuqqa an dauko su ne an ciro su min akhlaqihi daga cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khasa'ilihi da kuma tabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam al-mahmuda wadanda ake yaban su allati li ajli yastahiqqa ko istahaqqa wanda saboda su ne manzon Allah ya cancanci an yusamma muhammadan a kira shi da sunan muhammad alaihi salatu wasallam wa ahmad da kuma ahmad alaihi salatu wasallam وهو الذي يحمده أهل الدنيا وأهل الآخرة شيني وندا متانا الدنيا دا متانا اللاهرة سكي تيبش الدنيا ذا يبش هكا لانا اللاهرة لانا اللاهرة تاكا بريسيسن يبش saboda ceto da za a yi babba kowa sai ya shiga cikin ceton wa yahmaduhu ahlus samai wal ard kuma mutanen sama da mutanen ƙasa ma duk sun yabe shi wali kasratu khasa'ilihi saboda yawan ɗabi'un shi al mahmuda kyawawa allati wanda tafawwat adda al adina sun wuce kidaya masu kidaya ko allati tafut addal adina wanda sun wuce kidayan masu kidaya fasalil adin sun miya bismaini sai aka kira annabi alaihi salatu wasalam da sunaye guda biyu min asma'il hamd daga cikin sunayen yabo yaqtadiyani tafdila wa ziyada wanda suna hukunta fifitawa da kuma ƙari fil qadar a cikin gwargwado wa sifa da kuma siffan yabo din wallahu alam sani na wurin Allah wai Allah an ke ta rike da kyar faslun wa kazana ta'ifatun minhum malam yace kuma wasu jama'a daga cikin su wasu jama'a sun yi tsammani minhum daga cikin su Abul Qasim Suhaili a cikin sa akwai Abul Qasim Suhaili wani malami ne wanda ga littafin shi nan undur kitabahu Ar-Rawdul Unuf sunan littafin shi kenan wato littafi ne na sira tsohon littafi ne daga cikin littattafan sira tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ghayru da wani shi anna tasmiyatahu sallallahu alaihi wa sallam cewa sun yi zaton cewa lalle sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bi Ahmad da Ahmad kanat qabla tasmiyatihi bi Muhammad ta kasance gabanin a kira shi da Muhammad وقالوا سكتي ولهذا بشر به بشر به المسيح باسمه أحمد وكما بشر به المسيح باسمه باسمه أحمد shi yasa wato yasa almasihu yayi bushara da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ahmad mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad wa fi hadithin tawilin fi hadithi Musa ya zo a cikin hadisi mai tsawo wanda ya zo da bayanin annabi Musa alaihissalam lamma qala li rabbih jalla wa ala lokacin da yace ma Allah subhanahu wataala inni ajidu ummatan min shaniha kaza wa kaza lalle ni cikin littafi na ina samun bayanin wata al'umma daga cikin sha'aninta akwai kaza da kaza faj'alhum ummati Allah ka sanya su ne al'ummata qala sai Allah ta'ala yace tilka ummatun Ahmad ya Musa tilka ummatu Ahmad ya Musa wannan al'umma Ahmad ce ma'ana al'umma annabi Ahmad ce sallallahu alaihi wasallam ya kai Musa fa kana sai ce Allahumma ja'alni min ummati Ahmad to Allah tunda su ba za su zama al'umma ta ba ni ka sanya ni daga al'umma Ahmad din qalu suka ce wa inna na ja tasmiyatuhu sunan shi ya zo bi Muhammadin da Muhammad fil Qur'ani khasatan cikin Qur'ani kadai da kaulihi ta'ala saboda Allah ta'ala ya ce alladina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammad waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na kwarai suka ba da gaskiya da abin da aka saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qawlu da fadan Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah wa bana ala dalika suka gina akan wannan annas mahu Ahmad cewa sunan shi Ahmad tafdilun min fi'lil fa'il tafdili ne daga fi'ilin fa'il ai Ahmadul hamidina li rabbih mafi yaban masu yabo ga Allah mahalicin shi wa Muhammad huwa al-mahmud alladhi tahmaduhu al-khalaiq Muhammadu kuma shine wanda halittu gaba dai suke yaban shi. Wanda ma ya tarattabu ala hadal isma abin da yake biyowa akan wannan sunan ba da wujudihi wa zuhuri bayan bayyana shi da kuma samuwar shi. Bayyana hina idin hamidahu alu sama'i wal ardi. A lokacin nan ne bayan an same shi ya bayyana to mutanen sama da mutanen ƙasa za su yabe shi. Wa yamal qiyamati yahmaduhu ahlul mawqifi. kuma ranar alkiyama mutanen da suke tsaye filin tashin alkiyama su masu yabe shi Balan ma bara ilal wujudi yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito karara ya fito cikin duniya wa tarattaba ala zuhuri ya bayyana ya biyo baya akan bayyana shi min alkhairat na alkhairai ma tarattaba irin abin da ya biyo baya hamidahu alkhalaiq hamdan mukarrara jalitu suka yi ta yaban shi yabo wanda yake abun maimaitawa ana ta yi وتأخرت تسميته بمحمد على تسميته بأحمد sai sunan shi da suna na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jinkiri wurin zuwa akan sunan shi na Ahmad a fahimta suwa mara yace bi hadal kalamu munaqasha a cikin wannan magana akwai munaqasha ko tattaunawa akwai abin cewa yana munakasha mana akwai fitar da waɗansu abubuwa abin da ake ce kun sa abin da ake ce ma musunan abin da hantsaki hantsaki ne ne ka san hantsaki ya ka an taba me hantsaki matsayi fata abin cire abin nan aya ko wani abu larabci musunan shi ha musunan shi da larabci المنقاش المنقاش an dogo shi ne daga annikash ka yi magana tsaya a ciccire maka kurakuranka da ke cikin maganarka kamar yadda an aka ɗora matsayi da ko hantsaki za a cirike maka wata kaya ko mun kankanta ta daga cikin inda ta faɗa ko shi ne munakasha ahadu ɗaya daga cikinsu annahu kad summiya bi muhammadin an kira shi da sunan muhammad alayhi salatu wassalam qabla al-injili gabanin linjila da zalika ismuhu fi at-taura haka sunan shi ke a cikin at-taura wa hadha yuqirru bihi kullu alimi wannan maganan na cewa sunan shi dama haka yake tun gabanin linjila dukkan wani masani yana tabbatar da shi min mu'mini alil kitabi daga cikin mu'minan mabuta littafi duk sun yarda wa nanu nadhkuru an-nassa malai yace mu za mu ga maka nasu alladhi indahum fit tawrati wanda yake wurin sa a cikin at-taura wa hadha huwa sahih fi tafsiri wannan shine ingantacce a cikin tafsirin shi ko wa ma huwa sahih fi tafsiri da abin da yake shine gaskiya ingantacce a cikin fasarar shi qala fit tawrati ya bada cikin at-taura fi Ismaila cikin Ismaila qaulan wata magana hadi hikayatu wannan ita ce hikayar shi wani Ismaila daga Ismaila yace sami'tuka najika ha ana gani nan baraktuhu gani na sanya mashi albarka wa aimantuhu kuma na sanya mashi albarka mimma a mumadin bari abin kama mane kuma mai bayyana ne وذكر هذا يا أنبتي وأنم بعد أن ذكر إسماعيل با يا أنبتي النبي إسماعيل وأنه سيلد اثنى عشر عظيما سوى هذا سنزي في آية بدا قوم شابي ما سجرما من عظيما أتكين سأقوي ببن يكون اسمه مماد باد sunan shi zai kasancewa mumad bat ma'ana muhammad kenan wa da inda ulama al-mu'minina wannan a wurin malamai masu imani min al-kitabi daga mabuta littafi sarihun bayyananne ne fismin nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad a cikin suna na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina yace mumadabat wa ra'aytu fi ba'd shuru'i at-taura ibn al-qayyim yace kuma na gani a cikin sashen sharhin da aka yi ma at-taura ita ma at-taura tana da sharhi kamar na qur'ani yake da sharhi ko qur'ani yana da tafsiri ai wai zama tana da ma hikayatuhu abinda labarin nashi yadda aka kawo ba da hadal matni bayan an kawo wancan matanin qala sharihu sai mai sharhin yace hadani harfani wadannan harufa guda biyu mumadi da bad fi mawdi'aini a cikin wurare guda biyu yatadammanani isma sayyid suna kumshe ne da sunan shugaba ar-rasul صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم لأنك إذا تبرت حروف اسم محمد دومين إذا كانوا رد حرف السنة محمد وجدتها في الحرفين المذكورين ذاك ساميس أتكين حرفا قدابي ودناك فدا لأن ميمي محمد دومين ميم محمد قدابي وداله دكما دالشي بإزائي سنة قصد الميمين mimu guda biyu min alharfai ne daga harfan guda biyu mumat bad wayi daddalai ne haka ma ɗayan dalin guda biyu wa baqiyatu ismi muhammad sauran sunan muhammad kuma wa hiya alha ita ce ha wa bi izai baqiyati alharfain to kusa ga sauran harfan guda biyu wa hiya alba'u ita ce ba wal alfani da kuma alif guda biyu والدال الثانية لكم عيني دال التبيو qultu nace yuridu bil harfain al kalimatayn abinda yake ni da harfan guda biyu kalmomi guda biyu qala ce li anna lil ha'i domin ha min al hisabi daga cikin hisabi thamaniyatun min al adad ita tana nuna wato adadi takwas lamba takwas ce ita ha cikin lissafin harfan hijaiya guda 28 ita ha in ka ganta cikin lissafi tana dafin takwas ha ha karami ko ha sabi muna ganewa da harfa da kake ganin sa alif yana nuna kaza ba tana nuna kaza duka ilimi ne zaka koyi larabci kamar yanda mai sullamul usuli da ya zo ƙarshen sullamul sai ya ce abiyatuwa yusrun bi addil jumal ta'riquha yace abiyatuwa yusrun bi addi yusrun kaga akwai yawun akwai sinun akwai ra'u me muke ce ma abiyatuwa guda 200 da wani abu ne sai ce ma yusrun bi addil jumal ya dinnan tana nuna kaza sinun yana nuna kaza ra'un tana nuna kaza ba tana nuna kaza ainin tana nuna kaza dalin tana nuna da ka hada sai da zaka samu baiti 270 da wani kuna gane wa ku to shi ne malam yace domin ita ha'un a cikin hisabi lamba takwas ce wal ba'u laha ithnani ita kuma ba'un tana da biyu wa kullu alifin laha wahid alif tana da daya wadalu bi arba'a ita kuma dalil tana da nawa tana da hudu wa yasiru almajmu' sai gaba da ya zaman tomi zamaniya takwas wa hiya qistul ha'i min al'adad shine raban da ke ga ha'u daga cikin adadi aljummali ko aljumali na jumla gaba daya wa yakunu al-arfani ma'an al-kalimatayn sarabi guda biyu zamanto sune ma'anar kalmomi guda biyu wa huma sune mumadibat qad tadammana bitasrih sun kumsa a bayyane talatata arba'i ismi muhammadin sallallahu alaihi wasallama uku cikin wato ɗaya cikin hudun suna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rubuwar akar sauran ɗayan kuma da ya rage qaddalla alaihi baqiyatul harfaini bil kitaba sauran harfa guda biyun sun kumshe su ko kuma sun yi nuni a kansu da rubutawa bai tsarikatin lati a sharto ilaya da ainihi hanyar da yana nuni zuwa gare ta. Kala sharihu, sai mai sharhi ya ce, bayin kila idan aka ce fama mustanadu kun fiya da ta'wil, menene dalilin kuma dogarar ku a cikin wannan a cikin wannan fasarar da kuka yi kulla sai mu ce mustanadu na madogaran mu fiya cikin shi mustanadu ulama'il yahud shine madogaran malaman Yahudawa fi tawili amsalihi min al-huruf a cikin tawilin ire-iren shi daga cikin harfa al-mushkila waɗanda suke masu kawo rikici allati ja'at fi tawran da suka zo a cikin at-taura ka qawlihi ta'ala kamar magana Allah ta'ala da yace ya Musa kulli bani Isra'ila kai Musa ka ce ma bani Isra'ila an yaj'ala kullu wahidin minhum kowane mutum daga cikinsu ya sanya fi tarafi taubihi a gefen tufafin shi haifan zare azraka zaren da yake bila ne lahu tamaniyatu ar'us yana da kanu guda takwas wa yaqidu fihi khamsa uqadin sannan ya kulla kullulluka guda biyar a cikin shi wa yusammihi sisit ya kira shi da wannan sunan qala ulama ul yahud malaman yahuda suka ce tawilu hada wa hikmatu tawilun wannan da hikima shi anna kullu marra adhalika al khayt al azraqa duk wanda yaga wadannan zaruruwan wato duk wanda yaga wannan zaran bula wa adada atrafi tamaniya da kuma adadin gefen shi guda takwas wa aqadahu al khams da kuma kulli kullin da ke gare guda biyar wa zakara ismahu kuma ya tuna sunan shi zakara ba yajibu alaihi zai tuna abin da yake wajaba kan shi min fara'idillahi subhanahu wataala daga farillan Allah subhanahu wataala لأن الله تعالى افترض على بني إسرائيل ستمائة ستمائة ستمائة وثلاثة عشر شريعة بني إسرائيل عن شرع تامسوا شريعة لدي شدة لقوم شعوب ɗari shidda shari'a ɗari shidda mu nawa ka ɗora mu kaga mu ba ɗora mana irin da aka ɗora musu li'anna sadina ko li'anna sadaini saboda sadin guda biyu din na sisi din nan wal yayin da kuma yawon guda biyu bi mi'ataini suna matsayin 200 ne anan ka dauke na harfan su ma ka fassara su da lissafin su to wannan si abin nan sadadin muna ganewa ko da yawon nan suna matsayin 200 wasa'u bi 400 ko ta'u bai arba ta'u ta ƙarshe tana matsayin nawa 400 don hada nawa kenan wa yasiru majmu'u al-ismi 600 gaba da sai zama nawa 600 kuna gani ma wal uqadu su kuma wadannan kullakullan guda biyar 13 suna matsayin 13 ka annahu yaqulu bi surati wasmihi kamar dai da hoton abin da sunan shi yana cewa uzkur fara'id Allah azza wa jalla a ce kowa ya haka nan to da dai inda kai sai ka tuna Allah ya zama da hukunci yawa dai inda kake haka nan kowa kayan da za a sa sai ya masa wannan abu wallahu ta'ala alam bari mu tsaya haka nan abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yahi mana Allah ka samu gyara Kin ji wa? Mutuwa don ka mutu kawai zai zama kafara. Mutum ne yana da aure amma kuma ya je lalata da mace aure. ba tabbas za ba maya a mace aure ba kowane abu za ya tuba saboda ya yi nadama shi yana ganin ma kawai kamata ya mutu don mutuwar ta zamanto ka fara gare shi mutuwar ta ta zama ka fara gare ka ka tuba kawai duk ɗan adam dama yana saman Allah saboda ka in ka sama ma Allah sai ka tuba shi kenan kawai tuba za kai Allah zai yafe maka in dai ka yi tuba ta gaskiya to Allah zai gafarta bari magana mutuwa mutuwa ba ita ce hanya ba hanya shi Allah cewa a tuban an yi laifi ba cewa a mutu ba bani isra'ila suna yake cewa su mutu in san yi laifi mutuwa sai ta zama kafara gare su sai kuma sai Allah ya kawo maka sauki tuba da kai shikenan sai Allah ya yafe maka shikenan ga yafewa ka ne ma wurin Allah kuma ga nadama kana jin zahin abun ba shikenan ba Allah zai yafe maka Allah ya yafe mana gaba daya hoto nan ba an sha yin magana kan ina magana yana tambaya game da hoto na halaccin hoto hoto muka ce kala-kala ne akwai na doda ko na sha'awa kuma malamai sun yi sabani game da hukuncin hoto da na sha'awa da ma wanda kake marmari kawai kai ka zo ka ji abinka wasu suna ganin wanda aka hana shi ne wanda za a zanawa wanda za ka zanna ka zana da kanka ko da bakin gawayi ko da alli ko da alkalami ka zo ka rubuta ga takarda shi aka hana ko ka zo ka yi ga bango ko kuma ka zo ka yi abin nan butun-butun da ya gunki na mutum ko na dabbobi ka zo ka aji shi aka hana saboda haka wasu malamai suna gani shi ne haramu amma idan na kyamara wannan ba haramun ba ne saboda shi ba hoto ba ne kai ne kake tsaye kawai aka ɗauke ka ba zana ka aka yi ba kuma kyamaran ma ba zana ka tai ba madubi ne kawai can ciki da wata na'ura wanda in ya kalle ka sai ya riƙe yadda kake muna ganewa da kenan ba abin nan shi wasu malamai suna cewa ba haramun bane irin wannan ko da ma na sha'awa ne haka nan kai kawai amma idan ya zamanto wanda za a zana ne a zana hotonka cikin gida ko ɗakin ka ko ga wani bango ko ga takarda wannan ba bukatar shi saboda shi zane ne kake yi mutum ɗin ne kake zanawa da kanka da babu shi wani kuma wannan akwai shi kawai hoto ne kamar ka zo kai tsaye ne wurin madubi to ita na'ura tana da cabara tana da wani tsari wanda in kai tsaye da an haska maka shi kenan sai a rike ka kuma sai a cire ke hoton naka a baka bambancin su kenan wasu kuma malamai suna ganin duka ba da kyau in dai ba na dole ba na password ko na kati ko na wasu takardu da ake nema wurin aiki dole sai da hoto kenan ba wannan ba to ba bukatar Allahu ta'ala ala wannan bayani mun sha mu na'am to Allah ya biya bukatu Allah ka shaye mana wayanmu Allah ka mana karshen walalu gaba daya Allah ka musanya mana wannan yanayi mara dadi da muke ciki Allah ka mana karshen shi Allah ka mana saukin rayuwa ka raba mana tsadar rayuwa ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya kunciyar hankali da haɗin kai gaba daya Allah ka raba mu da gaba da keta da kiyayya tsakanin mu Allah ka samu rungumi junan mu ya Allah Allah ka kara musulmi son junan su da haɗin kai tsakanin su ya Allah Allah ka raba su da rabo kai ya Allah Allah ka samu zaman lafiya tsakanin mu ya Allah Allah ka kawo mana zaman lafiya isasshe ka kawo mana kwanciyar hankali wadatacce ya Allah Allah ka raba mana fitina da tashin hankali ko ina ne ma ya Allah gabas da yamma kudu da arewa sama da kasa ko ina ya Allah ka zama da mu lafiya ya Allah ka mana karshen walalu gaba da ya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka raba mu da yamma da talauci ya Allah ka ba mu arziki da wadata ya Allah Allah ka kara mu musuluncin mu girma da daukaka Allah ka kara mu kafirci da kafirai rushewa ya Allah Allah muna hada ka da Yahudawa ya Allah azzaliman Yahudawa da suke cutar ƴan uwanmu musulmi ya Allah Allah ka kawo ƙarshen su ya Allah Allah ka kawo ƙarshen su ya Allah Allah ka rusa su ya Allah Allah ka rusa ne su ya Allah Allah ka tarwatsa su ya Allah Allah ka raunana su ya Allah Allah ka tsiyata su ya Allah Allah ka maida su talaka matsiyata ba su da komai ya Allah da su da waɗanda ke goyon bayan su da su da waɗanda suke ba su kariya ya Allah Allah ka kawo ƙarshen su gaba ɗaya ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين